بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها بلادا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفورا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر حجية muna cikin wannan sura mai girma mai albarka suratul anbiya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa kafirai ba su san sammai da kasai dunkula suke ba dunce suke a da da sama guda sai kasa guda Allah ke fafanta kanahuwa sai muka rarraba su muka yi sama bakwai muka yi kasa bakwai sannan muka sa duk wani abu mai rai yana da bukata a ruwa waje an na min alba'i kunna shayin hai wai waje an na kunna shayin mun sanya kowane abu hannun min alba rayayye ne da ruwa to ki zai hana su imani Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halitta sammai bakwai ya halitta kasai bakwai ya halitta gulabe to kuma su wayannan sun san Allah shi kadai ne a zatin shi da sifofin shi da sunayen shi waja'alna fil ardi rawasiya mun sanya manyan duwatsu a bayan ƙasa al-ardu wudi'at 'ala al-bahr ita ƙasa Allah ya ana ta sanar ruwa, walbaharu shi kuma gulbi wanda zai ya fi al'arfi ya ɗauke da ƙasai, walbaharu shi gulbi wata harrekun da'iman motsi yake yi ƙwai, tare da al'arfi ta ta'arar, ita ƙasa tana sanar ruwa sai tana motsi, bi ahliha da mazaunanta, fara saman namun rawati sai Allah ya jefa manyan duwatsu tsawari matabbata a zamanta ma'ana ba dan ni'imar duwatsu da ke sama kasa ba to da kasa ta yi ƙararrawa saboda ita kasa kamar jirgin wuce duk girman ƙasar nan to idan aka kalli inda take kamar saman kamar ita kasa kamar jirgi ne sama gudu duk girman kasa to ba ta wuce jirgi sama ruwa ba to sai Allah ya jeho ruwa zuwa saman ƙasa don su rike ƙasa ya zama ta tsaya wuri wuta. An tabi da bihim da kanta rika woci da mutane. Laula hadihi jibal ba ta duwatsun da Allah ya kakkafa a saman ƙasa ba da bakin arzu da ƙasa ta wasu ta taharrabu da'iman tana woci mai tsanani da sukuni kamar jiragen ruwa إذا كان على البحر إذا ثلاثة مرتبة لأنها فوق بحر لكن الدنيا التي سمى قلبي دوان تيكو أفضل بالنسبة إلى ذلك البحر من السفر yadda kake ganin jiragen ruwa ‘yan ƙanana ƙanana saman teku to haka ƙasa da duniya take saman teku ikon Allah ne walakin tabbata Allah Allah ya rike duniya yuduji jibalin tawabi da duwatsun da ke daure ta da muna'uha min al-haraka wanda ke su hana shi wa hadhihi jibal Allah ya ce ya harinci ƙasa waje anna fil ardi rawasiya mun sanya manyan duwatsu a bayan ƙasa shi wuce wa hadhihi jibal wannan duwatsu hissiyatun wa ma'anawiya akwai na bayyane akwai na koyi aljibarul hissiya duwatsu na bayyane kama tarawna ga suna kuna ganin dutse kwatar kushi to su ne duwatsu na bayyane wal ma'anawiya duwatsu na koye goma kuna fa'un zalisi abu su ne kalifofin Allah da ke bayan kasa Allah kalifofin Allah su ne wanda ba na autada Allah ya halittu turakun duniya na duwatsu. Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai na sufanci suke ba da labari idan ka jima littafin jami'u karamatul auliya na teku yusufun da bahari yace Allah ya halittu wasu waliyai su ɗari uku da goma sha uku Allah ya yi su a kan zukatan manzanni ɗari uku da sha uku wannan waliyai su ake ce ma nuka babu su ɗari uku da goma sha uku ne kowane yana kan zuciyar wani daga cikin manzannin Allah ɗari uku da goma sha uku sai Allah ya sake zaɓo wasu saba'in a cikinsu su wa'inda ɗari uku da sha uku su ake cewa muka babu sai Allah ya sake tamo wasu guda saba'in cikin ɗari uku da sha uku sai ana ce wasu nuja babu wannan waliyai su ne nuja babu guda saba'in sai Allah ya sake ɗebo wasu arba'in cikinsu sai wasu abu daru idan ka tana cewa abu daru to waliyai abdalu su arba'in ne a bayan ƙasar Allah. A cikin abdalu sai Allah ya ɗaya wasu guda saba guda bakwai. Wannan guda bakwai sai aka ce masu mafatiyar ulkunusi. A cikin bakwai ɗin sai Allah ya zaɓo su guda hudu su ake ce ma autaru. Su ne Allah ke ishara a cikin surat Muhammad da Arun yace wal jibala autada. Allah ya halicci wasu gobagoban duwatsu su zama auta da duniya. To kaga an ce ba da auta da duwatsu sun zama kurakun duniya akwai hissiya kuma akwai ma'anawiya. Ma'anawiya ne nan su ne kula fa'ulahi. A cikin auta da guda hudu sai Allah ya zaɓo wasu mutum biyu ana ce masu imamani. Guda yana hannun daman gauci, guda yana hannun hagun dutse. to sai Allah ya zaɓi wani guda ala kalbi sayyidi na sarki wa sayyidi rusuli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ke ce ma al-insanul karim to shi ne zama halifa Allah shi ne gulubi shi ne gauki shi ake ce ma al-qutbul fardul jari kuma Allah bai taba duniya ba da wayannan matashi ba da haka ashe da Allah ya ce wata Allah fil ardi rawasiya to zuwa zuwa akwai hissiya akwai ma'anawiyya wata Allah fiha bidadan mun sanya hanyoyi a cikin duwatsu sunan kuka mai da su hanyoyi da ke kai ku ƙauyuka da birane la'allahu da watakila ya matadun mutane za su gane inda za su tafi a cikin tafiye da cikinsu. Rabin kuru wannan hanyoyi allaci na surukuha wadda muke bi idan a safar idan muna son tafiya da kaje tata kace kano ko zaria ko sokoto ko kaduna shi mai mota ya san inda zai bi da kai ya yi tafi ya yi tafi sai ya kai gare sai ya sauke kasa da ya sai ya sauka an kawo to annan da ya hore muna hanyoyi halaka ha Allahu lana Allah shi halittar muna hanyoyi na zuwa garuruwa wa hadana li maqasidina ya shiryar da mu ga inda za mu je kullu baladin turidu duk garin da kake son tafiya tajidu lahu tariqa akwai hanyar da za ka tafi sai ta kai wannan gari wa hadha ni'matun min Allah a ce ko da gari yana da hanyar da ke zuwa garin ni'ima ce ta Allah law lam takun hadhihi subul da Allah bai yi hanyoyi zuwa birane da kauyuka ba la na hadaji ila ayi mahalli ba za mu iya gane hanyar kowane gari ba ko da ganin gida kake son zuwa sai dai ka yi ta yawo cikin daji ka fashe ka kara fashewa ka kara fashewa ka dawo ba ka gane hanya waje annan sama Allah ya ne mu ne muka halitta sama ita wannan sama ta da kanka kalli sama to sama ta kake kallo ba rufin Allah ne Allah ya iya rafa irin tashi Allah ya iya kuma irin nashi ka kalli rafa Allah da muku subhanahu Allah ga sama nan ba inda ka tsakar ga Allah ce domin ne waje annan sama ai akwai da Allah ce wasu sama'a banaina ha bi ayyatin wa inna la musiqun wasu sama'a ita sama da kake kallo tana wuce ka banaina ha mu ne muka gina ta bi ayyatin da hannuwa ko bi ayyatin da ƙarfin mu muka sama وإن كان موسعون مجي كان وانت جرما ثم يسأل الله وإنا لموسعون سيكاقوما عجائب المخترعات الأصلية ولما فلي تاتي سعودي عقليش سنانشي عجائب المخترعات الأصلية فكتبه بالتالي إليه فسر وإنا لموسعون إن يفعل ما فسر in kana da sai ka faɗi kasa saboda mamaki na yi wa Allah. Yadda lalle Allah ɗaya ya ce ce wa inna da musa'u. Saboda ita sama kullum ƙara girma take ita sama kullum ƙara yawa take. To shi ne Allah ya ce wasu sama'a banaina ha bi ayyakin wa inna da musa'u. Mu muka halitta sama da ƙarfin ko wuce ƙara fuka ita wannan sama da wannan ƙasa buɗa ta Allah ta bari wa ta'ala ce kullum Allah yana faɗaɗa ta yana buɗa ta saboda ƙarfin shi da kusurar shi ta bari wa ta'ala to Allah ya ce ka kalli sama Allah ya ce wajen Allah sama mun halicci sama ta kafar muka mai da ita rufi ayyukan ta kafi da libanki kamar rufin ɗaki mahakuzar kuma rufin an tsare shi على الوقوع فضيح عدوها سكفر لا يسقط عليك ربي السماء فقل تتهك لربي ليس بيه عدوها أبدا الله يأتي حق أبدا ربي السماء بيه وعدوها الدنيا حق أبدا وهم أما أبو بكتشي متعلي معرضون سبجري الآيات هابانس من على الآيوين التي تنسمع الآيوين التي تنسمع ai mutanen duniya mun mawalidu sun fije an ayati ha sun kasa gano ayoyi sun kasa tunane a cikin ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta a cikin sama da ayoyin da ya halitta a cikin ƙasa wa ba zalika abun bakin ciki banu adam su yan adam la yatafakkaruna fil ayat ba su tunani a cikin ayoyi Allah fi fi sama ayoyin da ke cikin sama ba a tunanin su milan shamsi ga rana nan kasko guda ne amma duk ya isi gaba da ya gudu da arewa wal kama ga wata nan wal nujum ga taurari nan to abun bakin ciki annabi mutane mu'ridun sun kauda kai la yatafakkarun ba su tunani fiha a cikin halittar sama bayanuna balle su gano anna haliqaha wanda ya saba da ƙasa la sharika lahu bai da abokin tarayya yanzu da muke magana wani babban littafi da gwamnatin Saudiya ta da aka buga mai ban mamaki ne sunan shi ajaibul mukhtaraatil asriya yana jin ayoyin Qur'ani da hadisai shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce duk sun yi bayanin abin da duniya za ta kasance to shi ne ajaibul mukhtara'at yace ita wannan sama da wannan ƙasa to asalinta ta faru ne daga wata tauraruwa. Tauraruwa guda ce Allah ya halitta. Ita tauraruwa sai tana ta girma, tana ta girma, da ta ƙara girma tun kumbura tun kumbura sai ta bindiga. Da ta yi bindiga sai taurari suka fita, sai ranaku suka fita, sai watanni suka fita. To shi ne sai ce to amma su sun yi bincike kafin sammai da ƙasai da rabu da watanni da taurari da duniya ɗauke take Allah ya samar da ita daga wani iri guda to wai wannan irin shi kuma wannan irin ya asali ne shi ne a da'imar mutarar idan ka dauko ta da zan gwada ma inda ya tambaya ya ce tun sun gama bincike sama ƙasa taurari ranaku watanni an gano asalinsu daga wata zarra ce wani bazara wani iri ne ana ya fitar da su to sai shi mai littafin sai su to amma ita wannan bazara da ta fitar da sama da ƙasa da taurari kauki biyun an samu ƙarfi kowa ya kasa gano hakikan inda wannan bazara ta fito to sai ga shimran ya ba ta hannu shimran ya yace kwalaulahu لا تلقي ليالا وإنه لبذرت هذا الكون إذ كان مرتاح masu mutanen kimiyya suna da madara da wasu gano asalin ta ba shi mai tafi ya gano asalin ta walau da ba dan annabi Muhammadu ba la tulki layatan layatan ai mawdudan ba dan annabi ba da ba wani abu da Allah zai sanar dan haka ba dan annabi ba da ba kowa ba وإنه النبي محمد لبذرته wannan bazara da suka ce tauki biyun to wa innahu annabi la badaratu hada kauni shi ne irin da ya samar da halitta in kana mutala mun san da Allah ya aiko shi Adamu bai da mai wasi to kaga Ibrahim ya gano maganar da suke yi bazara ba a gano daga inda suke ba sai ce to shi ya gano hakika Muhammad ya ce وإنه حقيقة محمدية لا بذلت هذا الفوق سنة أبو ماماش تند أكايبيو حبي تجيو لا لا بدانا مكتن أجي أمي تند أجمع حبي تجيو لا لا مكتن وتنا مكتن والله والله والله إن وقرانا الله لنسويه بدابه wannan watan wallahi Allah na suke da guda amma mu guda aka ba mu rana guda ta ishe mu wata guda ya ishe mu to sai ka je ka gano ɗari tara da tisa'in da tara sun suna ina a gaya ma inda suke suna kan al'ukkul a'ala saboda Allah na da al'ukkul adana yana da al'ukkul a'ala al'ukkul adana wanda duniya da muke rayuwa cikin ta to abin da duka gani shi ake ce ma al'uffar adina abin da Allah duniya za ka ga mutane ka ga dabbobi ka ga itace ka ga ruwa ka ga ruwa al'uffar adina ne har ta magana ya yi to amma al'uffar ala inda sidratil muntaha ne da Allah ta'ala ke cewa wala karra ahu nasratul ukra inda sidratil muntaha inda hajatul ma'wa inda ya gashe sidrata ma ya gasha ma za a zasu wa ma taqa da karra alil ayati rabbil kubra inda yake cewa wala karra ahu nasratul ukra inda sidratil muntaha to akwai da yake cewa wa huwa bil ufqil a'la ya ga jibrilu amma ba a ukul adina ba don ukul adina jibrilu ya bude fikafikai guda biyu sai zan ba su zuwa guda ya dokar gabas guda ya dokar yamma sai annabi ya zuwa sai ta kai jibrilu girman ya baci sai ta fifite jure da ke kokarin budewa guda ya dokar gabas guda ya dokar yamma ko sun ki budewa to amma a sidratul muntaha Jibrilu sai ga yawon yana yadda Allah yi shi Jibrilu ne yana da fiffike guda ɗari shida kuma duk ya wuce su ya gina za su kuma ya tashi da tsaka da hudu. To Isra'ilu ji kuma fiffike dubu shida a gare kuma ta al'ummar ala ta ne ka wuce fiffike dubu shida shi ma ya tsaka da hudu ya iya yi. To wayan gara da kun guda dubu suna kan ummar ala ka roƙi Allah ya kai ka can sai kai kallo. idan ka je a fi zilalin Qur'an fi zilalin Qur'an tafsiri ne da ake kema fi zilalin Qur'an wanda ya yi shi sayyid kutub sayyid kutub radiyallahu ta'ala anhu shi ya fi zilalin Qur'an yace kai dan adam yana da ban mamaki sanda kana cikin cikin uwarka kana ganin mamakai da ajaib da gara'ib to ne ne ka gani ya tambaye ka zuba ka yabo yadda to da Allah ya kawo ka a al'ummar adina sai Allah ya yi wa halittar ta idanunka na iya gani kana iya gani na rakumi ka ga doki ka ga jaki ka ga giwa ka ga namun daji ka ga mutane ka ga dabbobi sai ce to na lahira sun nuka na duniya winki yadda amma ba ka iya ganin su a duniya sai ka mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana gaskiya annasu liyawu fa idza matu yatabu annasu duk mutanen duniya liyawu fara kowa fara yake amma fa idza matu da cewa ne ya rasu kana mutuwa in taba ka farka to sai ya kudu abin da tijilalin Qur'an yace a lokacin idon ka ganin ka za a lokacin duhu kunnan ka je ka za a roka shi duhu harkar ka za a roka shi duhu ya ce a lokacin raƙumma irin na can sun yi dubun na Najeriya shawarar sun yi dubun na nan abubuwan da za a gani na can da a wanda kuke ne ba ka ke ganin su amma ta ga yanzu kana jin daɗin wanda kuke to kana mutuwa Allah su yawo fa idan ma su in taba ka farka sai a alika al'ummar a'ala sai ka sha iska ka ta kan dawala daga abubuwa na malakutu samawa ta kawo. Kuda haka Allah ta'ala ya ce waje annan sama mun sanya sama ta kafar ta zama rufi mahafuzan abin tsarewa. Akwai malaman kimiyya da ke cewa akwai bala'u'an da ke duniya ko barazana suna iya faɗowa su warga duniya su lalata tsare ta. malamai da wannan aya suka yi musu raddi suka ce ƙaryar su ta ta ƙarya tun da dai Allah ya ce waje annan sama'a mu muka halitti sama muka sanya ta ta kafan mahafuzan rufi abun tsarewa to ba abun da zai zo ya iya warga da wannan duniya tun da Allah da baki shi ya ce waje annan sama'a ta kafan mahafuzan mun sanya rufin sama ya zama rufi abun tsarewa amma abun bakin ciki wannan mutane mu'ridun sun bijire an ayata ba su ganin ayoyin da ke cikin sama ayoyin da ke cikin ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala yake wa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahar Allah shi ya halicci dare kuma shi ya halicci shi dare bawan Allah ne yini bawan Allah ne to Allah shi yayi dare kuma Allah shi yayi wajen kawar kama Allah shi ya yi rana shi ya yi wata da Allah ya ce wasu su musa wani a gaba ba za mu yi imani ba dan guda muka sani wata guda muka sani sai ya tsaya ba ta inda muka sani sai ce Allah shi ya halitta dare da yi wajensa ya yi muku rana ƙasar wani kamara ya yi muku wata kullum da rana da wata fi falakin yasbahun suna yawo suna iyo a cikin hanyoyin da Allah ya halitta musu suna yawo a cikin falakinsu tasahuna kamar injinin nika tisaba ga sunan kamar ana leda na injinin nika وما جعلنا لبشر الخلد ومسيد وما بقى ويمكن من قبلك كافرك يا محمد صلى الله عليه وسلم وانا آية تاسوك تفك عليك شيوا نستري فقط دار بوتا ونوحد محمد مجرى محمد سوف يموت أنا جاوب يموت أي دي an karanta ga attaura da injila idan ka ji littafin attaura tun annabi da jariri wani bai hude ke gaya wa abdul mutsalib idan ka ji ba masaidul kubra na imam suyuti ya ga wannan kisa abu abdul mutsalib ya haɗu da wani bai hude sai ce kai ne kakan muhammadu da abdullahi ibn abdul mutsalib ya kaka ne sai ce a ya aka ka gane ya ce ba ma ran yaro sai da shi kai kuma fil mutane da kai aka yaka dai to ga magana haka ce ya ce uwa ta amina sai ce wannan jika naka da aka haifa yau zai shekara 62 ko 63 ko da hudu amma a taura bakin 62 tasa ko da uku ko da hudu amma ɗanka ba zai wuce da hudu a fil mutane ke ba da labari imam suji ya kawo ta ansari kurkura kaga abu abdul mutari ya san annabi shekara 60 ne ko da uku ko da hudu amma ba zai wuce su ba ina suka gano sun gano wannan a littafin suna a taura to su ne gafurai tunda suna zama da amurin kitabi an gaya musu annabi karshen zamani a taura ta ce shekara 62 ko da uku ko ne da hudu amma bai wuce su sai ga annabi ya ɗauki khairul umuri a wasabra yace ita da uku a duniya to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace ga burai saboda sanin tarihin shekarun da annabi zai yi a duniya sai suka ce nasari yahu za mu huta ba na daɗewa ba wani muhiru muhammad tun da ne Allah ya aiko muhammadu yau har ya kai shekara hamsin da uku ya kai shekara hamsin da uku goma ɗin tare sau fa ya mutu muhammad da sannu muhammadu zai rasu idan ma ta istirahna da ya mutu mun huta mun huta da alika kai sai Allah ya ce a abu huta ba wa ma ja'alna li basharin min qablik al-khuld ba mu sanya dawwama gaba ga wani mutum ba kafin ka al-baqa'u fi dunya aw a duniya ba mutuwa zai sai a hali ba wanda ke da wannan matsayi la lil anbiya wa la lighairi ba wani annabawa ba ko annabawa kansu a fa in mitta yanzu idan ka rasu kai Muhammadu bayan ka je kan 63 a fa in mitta idan ka rasu ai idan ka binna idan mun yarda annabi Muhammadin ya mutu annabi zai rasu in lokacin shi yayi fa huwa al-qariyun to su da kuma za su har yanzu faru ma'ul kafiran duniya kare su da ayi ya mutu Muhammad annabi Muhammad zai rufe shehu Ibrahim walakin ya mutu na aida su ma mutanen banza za su mutu mata Abu Jahal ka awace Abu Jahal ya riga annabi rasuwa ya rasu tun ranar Badr daga da ya mutuwa ba abun da ya bace akwai dulkarnai dulkarnai yana daga masu mulkin duniya guda hudu wanda suka mallaki duniya Ibn Ibrahim radiyallahu anhu mutum hudu ne wanda ya mallaki gabas ya mallaki yamma ya mallaki kudu ya mallaki arewa mutum hudu ɗaya ne mu'minai guda biyu kafirai guda biyu sai muka ce mashi Ibrahim radiyallahu anhu da Allah a gaya mana su yace mu'minai guda biyu da suka mallaki duniya tun daga gabas hanyar kudu har arewa zulkarnaini wanda ake ce ma iskandar zulkarnaini sai annabi sulaiman da annabi sulaiman da zulkarnaini ko da ya wuce duniya baki daya kafirai guda biyu da suka mulki duniya akwai namarudu namarudu mutumin annabi ibrahim akwai bukta nassar bukta nassar shi ma ya mulki duniya gaba ɗaya da bukta nassar da namarudu kafirai da annabi sulaiman da iskandar zulkarnai mu'minai to abin da ya sa da kawo wannan sassa zulkarnai zai rasu ya sa an rubuta wata wasiƙa yace in ya rasu a aje shi gehen gawa ne ta zama wa'azi ga duk wanda zai zo baya ne ko ta wasiƙa ta zo kanan ya rubuta abin da ya rubuta ce ni ne iskantar gurkar da ni Allah ya raya ni duniya shekara dubu na mallaki gari dubu na yaki gari dubu na aure mace dubu sannan yau ga ƙarshe na na rasu ƙaƙawa ta. Abin da rubuce ga wasiƙa da zurka zai ne bayan a sa gefen gawashi. Yace ya kuma inda kuka gare ni, ni da kuke gani mai wannan gawa ni ne zurka zai Iskandar. Allah ya raya ni shekara dubu. Na yi yaƙi sau dubu, na ci gari dubu, na gina gari dubu, na aure mace dubu, sannan duk abin da ake mallaka na mallaki dubu dubu na wannan abu yace amma duka bai tare man mutuwa ba yau ga shi na mutu kakanci na to kada ku shekara ɗari ba ba ka gina gari ɗari ba to Allah ya ji zafi sai ka lallaba da wannan duniya wanda zurka da yake cewa ku iya kawo da ita Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu nafsin ko wata rai da Allah ya halitta a duniya za ya ƙarfin mawut za ta tsantsaye mutuwa amma nafsun la ta mutu fara tukra ran da ba za ta mutu ba to Allah bai yi wannan rai ba kullu nafsin ko wata rai a duniya za ya ƙarfin mawut za ta tsantsaye mutuwa kuma mutuwar da za ta tsantsana fi duniya a nan duniya kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu an tambayi annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu shekara ta dubu hamsin tana kira zuwa ga Allah ta yi tsawon ya kai ga duniya ya ce duniya ba ta wuce zaure mai kofa biyu ba kofa gabas kofa yamma tun zaure na mutanen da ayan sai da zaure yake kofa biyu gare an shigo na an fita to annabi Nuhu ya ce ya ga duniya bayan ya shekara dubu ba hamsin ba ta wuce zaune ba an biyo ta zaune ta kofar yamma a cikin kofa ta gabas ya ga duniya ke annabi isa alaihi salam ya ga wani bai bauta Allah yana ta ibada yana ta ibada saman duki ya sha zafin rana ya da dare ta sanyi sai annabi isa ya kai bawan Allah wannan wani bala'i ya ce ma kullun ibada ka yi da cikin rana ka fara cikin zani ba ka yi tashi ya ce kai ne yi tsawon hula ya ce ni ne yi tsawon hula ya ce ko annaba wanda suka gabace ka cikin kashin da Allah ya mutu da wahayin da ya mutu an gaya wani ba mai tsawon rai ba ne ban wata shekara ɗari bakwai duniya to shi ne na gida in tsaya ɓata lokaci in ji da gida gara in zo da in ta ibada ta mutunci tanabi da ke to ya ce haka abun yake an gaya wa shekara ɗari bakwai kawai Allah ne wani to da in yi wa haɗa da gida gara in zauna sama dutse na ibada su iya karewa in wuce wajen Allah to kai shekara na aka yi goma annabi mu alaihi salam wata mata ta zo da wajen shi tana kuka ta ce ya annabi mu ka roƙan man Allah wani ya ce ya ce wani kamar yaya take duk ɗan da na haifa da ya je gara ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu zuwa ɗari uku zai yi duk da yana mutuwa su ke wani na ce kainan addu'a ɗaya na su rika tsayawa wai wata ɗaya ke da shekara ɗari biyu ɗari uku wai wani ta ke iya ba su tsayawa sai annabi nuhu yake kamar ya ta ce duk mata ungoma daga mai ɗa mai shekara ɗari takwas sai mai ɗari bakwai sai mai ɗari biyar ni ko da wasu suna da shekara ɗari biyu sun mutu ẹgbẹ́ àjọ àyẹ̀wò ní ní àyẹ̀wò fi sáwọn rẹ̀ lọ́sì ìjọba owó tó àti ẹgbẹ́ ìṣẹ̀dá rẹ̀. to in dai shekara ɗari uku ana wari shekara ɗari bakwai ba a da lokacin gina ɗaki saboda ba su da yawa to mu yanzu al'ummar manzan Allah al'ummar ƙarshe wanda a amalu ummati ma bai da sitti da ila saba'i annabi ya ce shi kuma al'umma dai saboda girman su da Allah an ɗebo musu daga sittin zuwa saba'in yanzu ka ga wayannan insha Allah ko ba da ciki ba nan waje waje akwai masu sittin da yawa masu sittin har saba'in akwai amma dai muna insha Allah babu amma nan waje akwai masu sittin zuwa saba'in to annabi ya ce shekaru al'umma dai daga sittin zuwa saba'in ne yana cewa mu'tarafu ummati ma bai da sittina ila sab'in lokacin ka da daga na rayuwar al'umma ta daga sittin zuwa saba'in lokacin ake giri to mu da ake shekarun mu sittin zuwa saba'in mi ya da mana mu burin da ko bai shekara dubu bai da buri ne na mu shi yasa Allah ya ba mu lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr dare guda amma ya fi wata dubu ya ke cewa wata dubu shekara tamanin da uku da wata uku ji shi wasu ya ɗauka ta'ala to saboda ba wanda tsawon shekara sittin zuwa saba'in ne ya lafi to ga lailatul qadri nan ta zama jabri ga rayuwar al'umma annabi duk wanda ya samu lailatul qadri a kowace shekara a ramadan Allah zai ba shi lada ibada wata dubu ta ga an samu to shi ne Allah ya ce kullu nafsin kowace rai zalikatul maut za su ɗanɗare mutuwa. Wannan mulukun za mu jarrabe ku bi sharri da sauka sharri gare ku, wala hairi da sauka alhairi gare ku. To malamai sun ce sharri a duniya sharri uku ne, ko za a gaya ba su yanzu. Amma ake malamai duk sharri duniya uku ne. Mutuwa, rashin lafiya, talauci, su ne bala'in duniya. ɗan adam Allah bai yi abu da yake tsoro kamar mutuwa ba ɗan adam bai son ya mutu shi yasa da ya ɗin alar da bai gane ba sai ka jaji wayo sai ya zamana wai da sai ya mutuwa ne to ɗan adam mutuwa akwai su idan ya tashi lafiya lau ya ga bai mutu ba sai ka jaji Allah ba mu lafiya lokacin tun ya ga bai mutu ba ba abu da yake tsoro irin ciwo to idan ya ga bai mutu ba kuma lafiya lafiya yake ba wanda bai so talauci ya canzu ya motsa ya kasu abin da ya fito ga yanzu to idan Allah ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka wadata to Allah ya maka duk abin da ya kamata to mafi girman su Allah ya baka ni'ima ta imani ka yadda Allah shi ya yi kowa da komi kuma shi ya yi mu kuma shi ne tare to Allah ya ce wala bulukum mu ne ke jarraba ku bi sharri muna jarraba ku da sharri wala khairi wata ramu jarrabe ku da alkhairi ka fakare kamar talauci wajinan ko wadata wasu gumin ko ciwo wata hatin ko lafiya to sai mu kara wata hatin da lafiya na wa hayatin wa mawuti ko rayuwa ko mutuwa ita ce su Allah ya ce mun jarrabe ku da alhairi da sharri fitinatar saboda jarrabawa irin tamu idan zura muna so mu gani a tasbirun za ku rika haƙuri wata shukurun za ku rika godiya a mula ko ba za ku gode muna ba wa ilaina turja'un ku ne sani a wajen mu ne za a baishe ku bayan an gama rayuwar duniya za a mutu gaba ɗai a koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muka fito kuma da Allah za mu koma ku za ka kowa ya shirya wata ku yawman turja'una فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يسلمون
وإذا أتاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون
Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa kullu nafsin za'iqatul maut ko wata rai za ta tsantsare mutuwa wata rana wani mazauni ya haɗa sahabbai guda hudu bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad ya rasu ana zaune ga sai na Abubakar ya sai na Umar ya sayyidina Umar ya sayyidina Uthman ya sayyidina Ali sayyidina Abubakar ya fara magana yace al-maut babun wa kullu al-khalqi dakhiluhu ya laita shi'ri ba'da al-maut maddaw sayyidina Abubakar shi ya fara al-maut babun mutuwa ko kowa shi wa kullu al-khalqi dakhiluhu kowa zai bi ta wannan kofa ya ta wajen Allah ya laifin shi kai don sani na ba da mutu in na mutu madda wa ni wani gida za a kai ni in ji wa in ji sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu sai na Umar kun san kai ji guda ne sai ce ajam jamu na'imin in aminta bima yurdi ilaha wa in khalafta fannahu to tambaya kai da madam ajam kidan da za a kai ya kai sai na Abubakar jamu na'imin idan ne ba za a sai ka amma da sharadi in aminta bima yusil ilah in kai abin da Allah ke so wa ina dalata in ka saba wa Allah fannawo a saukara ne ku kake yi sai na ujuwan ruwa sanu masu aiki da muke nan ruwan sanyi sai ce huma ma Allah ne malil mar'i kai rahuma fa khatar li nafsika an yadda li tattawo ai da duniya da wutar da aljanna kuma ma halali wurare ne guda biyu malil mar'i gairahuwa mutum bai da wani in ba aljanna ko ta ba dan haka dan adam fakkatar li nafsika an yadda ta tawa kidan da kake so ka zaba makanka sai na ali na bilal karramallahu wajahu wa babu madinatu ilmi sai ya gwada shi ya mutu cikin ma'arifa ba an ce gida biyu bane sai ce ya zuwa gida guda ne aljanna sai Allah ya yi sai ce malil anani سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار mu kuma yi mana magana wuta ba mu sanya magana wuta malin anani halitta ba su da komi ciwon tattal sai da mutum Allah ya yi aljanna dan bayi ne in amilu in sun yi aikin shiga aljanna sai a kai su aljanna to in bai ta umma yace wa in hafau hafwata in sun yi tuntube babban tuntube arnabu gafam Allah ne gafara ne sai ya gafarta musu ya wanke su sun da kansu aljanna kuma yi wani magana wuta wannan magana sai na alin ta daɗi cewa malin anami shi wani firdausi in amilu wa in habau hawatan arnabu gafam Allah tabaraka wa ta'ala yake wa idza qara'aka alladhina kafaru idan kafirai sun ganka in yattakhidunaka babu rikonka illa hudu'an sai wanda ake wa izgi ai ma hudu'an bihi za ka ga kafirai suna maka izgi ya kulun sai ka ji kafirai suna cewa a hadar da zai ya zukuru tsari hajjiko yanzu wannan shi ne wanda ke aibanta iyayen gidanku wannan shi ne ke cewa gumaka banza ne ba su amfani ba su cuta wani su kafirun sun kafirce da zikirin rahman da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sun kiyata su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kafaru bir rahman sun kafirce ma Allah rahman واستهزأوا بالرسول في إذن لمن الله صلى الله عليه وسلم saboda izini sai suna ce wa annabi akil bil azab muhammadu ka ce ka tara mata sa'atu wa shakka al-qamar wani waje kana ta ata amrul lahi fala tasta'jiluhu to muna tasta'jiluhu ate amrul lahi fala tasta'jiluhu wannan la lahi ya tsahi ce fala tasta'jiluhu ku bacewa a kai ko ta tsiyama mugamurai saboda rashin kunya suka ce a jin bil azab a kawo azabar yanzu ba sai gobe ba sai jibi ba a a yau kuma yanzu suna cewa na hannu ita a jallar azab mu mun ba su Allah ya kai wuta sai Allah ya ce um dan adam da cika ba yake wani karin sa an halicci mutum min na ajalin daga gaggawa shi ɗan adam kamar gaggawa ce aka dunkule aka halitte shi da gaggawa ita gaggawa kamar ɗan adam an yi shi daga gaggawa irin yadda sai da aisha radiyallahu anha take cewa sai da aisha radiyallahu anha ta yi tafiya tun daga madina har makka ƙasa sannan tun daga makka ta yi tafiya har kufa ƙasa saman raƙuminta kuma manzo Allah ya ba ta labarin wannan tafiyar sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari ana zauna lafiya sai maza Allah ya ce an yi tukunna sahibatul jamal al-adbab wa an yi tukunna tamfahuha kilabul hawa kila da annabi ta yi da mata ne amma yana magana kai idan ka diba a shifa bi ta'rif huquqil mustafa na al-qadi iyad yayi bayanin wannan annabi ya ce laitani kai to kaina ai ya tukunna sahibatun jamalil atifaf wace ce za ta haura kudi mai kwani da baki wa ai ya tukunna cikin rubuta wace ce tambahu ha kilabul hawab karnukan garin hawab za su mata haushi sai mata suka ce a'a ka ji wa alaihi hajji wani rabu iya gaba da labari mai wani da baki hadda labarin wasu kan nan wani ƙauye hauƙau sai da aisha ita ko ta san magana ce ta annabci annabi ya rasu sai na abubakar ya rasu sai na umar ya rasu sai na usman aka kashe shi a zamanin sai na abin abi talibi yana khalifa sai da aisha ta ban makka za ta je kufa a cikin duhun dare tana saman raƙumi mai wani da baki sai ta biyo wani ƙauye sunan ƙauyen hau'abu hau abu sai ta ji ana hau hau hau ana mata haushi sai ta tuno manzan Allah ya ba ta labari a kwana a tashi sai ta haura kuɗi in ta haura kuɗi sai kan zai sun mata haushi sai sai da Aisha sai tsaye ta ce dan Allah bayan Allah wani gari ne nan za ka ce kin shigo garin hau abu su kuma ya ga karnan masu yawanci haushi sunan su karnan garin hau abu sai ta ganta kuma saman raguni mai fari da bai sai ta suna annabi na cewa ayyatu kunna sahibatul jamal al atfab wa ayyatu kunna tambaha tilawul hawa wai cikin ku wace ce za ta haura kuni wace ce karnai cikin dare za su wata haushi sai ta sauko saman raguni tana kuka tana ya rasulullahi ni ce ni ce bala'i ya cinye ga ni cikin ƙasar iraki kan zai na mahaushi sai yi ta wuce kuka sai ta wuce kuka aka ce sai ya a kowa a wuce ta ce a kamar yadda ta madina lafiya ta ce mai gida na annabi muhammadu ya ban labarin wanga ƙauyen hau'abu ya ban labarin ta zargaren hau'abu kuma yaron labarin kuma kana kuma ta kara ta ce wallahi za ta yi to sai da aisha da sai irin wannan tafiya mai wuya sai ta ce annabi ya ce kada mazallar sallallahu alaihi wasallam yana cewa asafar yasa'atu min al'azab tafiya yanki ne na azaba sai ta ce to tunda mai gidana ya riga magana a bar shi haka nan asafar yasa'atu min al'azab amma da ni ya fara magana na shawo yadda na sha da na ce al'azabu يسعته إلى السفر العذاب العذاب الدنيا يسعته إلى السفر daga tafiya Allah ke huta ita azaba daga tafiya Allah ke huta tace wa tunda mai gida ya riga da magana abin ta haka nan asabaru yas'atu ila azab to shi ma dan adam al insanu hulika min adam shi dan adam ba wai a jura bane wa kana al insanu a jura to an wuce nan hulika al insanu min adam yanzu ɗan adam kamar an tunkura gaugawa aka yi shi da gaggawa in dai ba ɗan adam yana da gaggawa ba yana ce ma Allah ya sauko da azaba al insan ɗan adam lika sanati ajali saboda gaugawa shi fi ahwalihi a halayen shi ta annahu kulika minhu kamar an halitta ɗan adam daga gaggawa amma idan ka koma wa littafin ala'ishul majalis wa muntakabun naba'in shi ba haka ya fahimci wannan aya ba kurikal insanu min ajal ya ce tana da asbabun nusul tana da asbabun nusul sanda Allah zai halitta annabi Adam alaihi salam da ya aiko ruhi sai da ruhi ya shekara guda yana yawo cikin kwanye annabi Adam shekara guda shi yasa idan yawo na da kwakwalwa da wasira sai ka ta yaro bala'i ne akwai kwanya ai kwanya ɗan adam duk ta kowa shan rayuwa ruhin annabi adam shekarar shi guda yana yawo cikin kwanya to daga nan sai ya sauko saman idanu daga nan sai ya sauko saman hanci sai ya alshaya daga nan sai ya sauko saman baki daga nan sai ya zo ga makogwaro sai ya zo ga zuciya sai ya zo ga cibiya to lokacin da ruhi ya so ga kunkuru dan adam ya ga yanzu yana ji yana gani ga hannuwa suna motsi sai yana yunkurin wai sai ya miƙe ne sai Allah ya ce kuli karike sanu min adam kai dan adam mun dai yi da gaggawa ba ta bari ran ya yi daga sauka sai yanzu ya rage fa yanzu ya kawo bakin kunkuru daga cinya zuwa ƙasa ba ruhi daga kwanya ya ci gaba da saukowa Tumsar da yake yunkurin ya miƙe sai Allah ya ce kulikan insani min adam dan adam ya akwai gaggawa ka bari da ruhin ya gama sauka in ya kai wajen dugadugarta za a ce gari an gama to kaga a ce kulikan insani min adam gagga da annabi adam yayi ne ya yunkura ya miƙe tsaye kafin ruhin ya gama sauka to ala ya hali ne kulikan insani Allah ya halicci kowane ɗan adam minna ajalin daga gaggawa ɗan adam duk abin da za ka bashi to ya niman yanzu ka bashi da suka ce gobe za ka bashi Allah ce sa'uri kum ayat da sannu zan gwada muku ayoyi na mawa'idi narkon azaba da zai muku alkawari fala tasta'jilun ku ban neman gaggauto da azaba ta satarau zan gwada muku ita cikin Allah fara mu alƙadina Allah ya gwada musu yadda ake kashe su yau ma basirin ranar yakin mutum. Wai kulun kafirai suna cewa mata hazar wa'adu. Wai wannan alkawari da Allah ya yi mana cewa za a yi tashin kiyama mata hazar wa'adu. Wannan alkawari yaushe ne zuwan shi in kuntum sadiqin in kuma su gaskiya ne ku gaya mana lokacin tashin kiyama. To tashin kiyama la yujalliha bi waqtiha illa huwa. ba wanda zai san sanda za a yi tashin kiyama shi Allah. Allah ce la ta fi kumu illa bakatatar. Tashin kiyama bai zuwa illa bakatatar sai ba shi. Shehu Malam Mustapha wasu yin lawa hannu a nan zawiya yana tafsiri da ya kawo daidai wannan aya. La ta fi kumu illa bakatatar. Shehu Malam Mustapha ya ce ba ai shi ya gano ramzi ne bakatatar ne. wannan fagatattar ramzi ne irin na masu yukari la tatiku ba a tashin kiyama illa bagatatan sai ka buga ramzin bagatatan ba shi gaiba kyau fi ɗari ta ta ɗari hudu ta ɗari hudu in ka haɗa lissafi sai ka wasu cika Allah to shi ne la yajzi hali waqtiha illa huwa saboda fis samawati wal ardi la tatiku illa bagatatan to wannan alƙalumman da in ka lissafa to shi ne rabbi in ji wasu malamai Allah subhanahu wa ta'ala yake da haka kuma neman gaggauto wa azabanmu azabanmu tana nan tafe kuma neman gaggauto ta sauri kuma ya fi fara ta sabiru wa ya za ka ji mutane na cewa mata hadar wani yoshi za a yi tashi kiyama in kun tuntuwa da tsayin in dai kuma su gaskiya ne yoshi ne zuwan tashi kiyama lau ya alamun lalzina kafaru da waɗanda suka yi kafirci sun san hina la ya kutunan na sadda ba su iya tara wuta an wutuhim gabanin fuskokinsu wala an zuhuhim ba su iya tara wuta gabanin bayansu wala hun yusarun suka ga lokacin da ba a taimakonsu gabanin wuta da ba ƙaru zalika da ba su ce yau da ya tashi kiyama balbari ta tihim alkiyama tashin kiyama zai zo masu bagajatar kaga abu ga tura ma ta ke mai marasa barbari tashin tashin kiyama in zai zo zai zo wa mutane bagajatar ba da zuwa tsammani ba shi fantaba hado sai ta hudar da su ta rikita su halayar ta tsayahun a lokacin mutane ba su iya radda hatun da wannan rana ta tashin kiyama wala hum yuzarun kuma ba za a saurare su su wani aiki mai kyau ba don su samu rana mai kyau su tashi kiyama.
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يحسنون يسحرون بل متعنا هؤلاء وآباءهم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون صدق الله العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala yana lallashin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace wala qadustu hudia hakika an yi izgili bi rusulin min qabli da manzannin da suka gabace ka manzannin da Allah ya aiko kafin ka dukan sun sha wahala mutanen su an basu izgilanci mai yawa idan ta da ubika idan sun ma izgili fasbir kama sabara rusul qabla kai hakuri yadda manzanni suka yi hakuri kafin ka faƙar tuttuhu zai abihim ƙaunaka an musu iskiri kafinka fa ha abin lalli na sabiru minhum ma karun bihi ya sabiru ya sabiru ma karun bihi ya sabiru abinda suke iskilancin nan da shi fa hala sai ya saukar للذين سلموا منهم فوائد سكي إسكيلانتي كأنباوا دبرني قل لهم كتيمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلمكم wane ne ke gadin ku wa ke gadin ku wa ke kiyon ku kin laifi a cikin duhun dare wannan hali da cikin rana min al-rahman wa zai kare ku daga azaban Allah idan Allah ya so ya halaka ku idan Allah ya so azaba ta sauko wa duniya ta halaka duniya a cikin dare ko rana wa zai iya hana azaban nan sauka babu to wane ne ke tsare ku ke kare ku daga Allah a cikin dare da rana min azabihi daga azaba Allah in nazara bikum idan azaban nan za ta dauko la ahada ba wani mutum guda ya faru zalik wanda zai iya zuwa ya tare maku azaba Allah idan ya shi kuriyarsa wal muqatabun wanda ake magana nan da su wani jawa la ya khafuna azaballah ba su tsoron azaba Allah da in kare lahu saboda suna mutum azaba Allah ballahum wayannan kafirai mu'ridun sun bijire an zikri rabbihim ga fahimtar alqur'anin ubangiji la yatafakkaruna fi ba su tunani a ciki an bari lahum alihatun yanzu suna da wasu abun bauta ne iyayen gidi tamna'uhum wanda za ta kare su min dunina gabarin azabanmu ayyan hannun alihatu ghairullah suna da abun bauta ba Allah ba wanda zai tare musu azaba Allah la yastati'un ay al alihatu huwa yanjin su huwa kansu la yastati'una nasar anfusi ko kansu ba su iya taimako ranar tashin kiyama sanda za a kai su wuta balle su taimaki mai bautarsu wala hum yushabun sannan su ba abun karewa bane minna daga azabu ba wanda zai kare su daga azabu dukaru karuga ana cewa sahibaka Allah Allah ya tsare ka ayi hafizaka Allah wa ajaraka balbari matta'ana haulai mu ne muka je da kafurai dadi duniya ta yi dadi sai za su cewa ba a mutuwa ba a tashi balbari matta'ala haula mu ne muka je da kafuran nan dadi wa aba'ahum da iyayensu bima an'amna alaihim da ni'imar da muka zubo masu ta yaya da mata da dukiya da rayuwa mai daɗi hatta tsara alaihi wa umar har rayuwa ta yi tsawo gare su fakatahu bi zalika suka rudu da daɗin rayuwa da tsawon rai suna ganin ba a komi a fara yau yanzu ka fahimta su duba duba na lura anna la fil arda mu ne ke taso ma kasar su makka ai da kasu da azau ga idan mun taso ma kasar su na kusuha muna sassake ta min asrabi ha daga kafarta yau su ta ci wancan gari da yaki gobe an ci wancan gari da yaki wancan sun ga an ci da yaki to sun itara sai ga fato makata ba su mai hankali da kansu daga ƙauyuka wata rana sai babban birni afala ya rahu yanzu ba za su lura da kyau ba su gano Allah in ji Allah mu ne na tir'ar muke taso ma makarsu nan kusuha muke rarrake ta yin asirafira daga sasanninta ana cikin ƙauyukan maka da yaki afahumul galibun shin su ka rinjaya ko a ke rinjaya ai launazaru da suna da hankali su gano annan ba ya kusul arzu Allah na tauye kasa da ayi da sai sun gano annahum sayuhlakun ba da dadewa ba sai an halakar da su an akhirin da makiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wannan aya yace innal qusana al-ardi huwa mawtul ulama abin da ke tawaye kasa mutuwar malamai idan wani malami ya rasu to mutuwa ta samu salmatu fitini wani roji a cikin addini alhamdulillah a nan ne muka zo ƙarshen karatun mu yau abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladaci kuskuren da muka yi Allah ka furta mana Allah ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda yake da tawa cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya Allah ya sanya mu da imanin mu Allah ya tsare mu da ƙasar mu Allah ya shirya wannan jiha ta mu gaba Allah saukar da alkhairi saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiya mu na gida da asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya ƙara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya albarkar fatiha ma salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.